أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bala bakar agaji ka zagaya ka tashi wa'inda a can gefen masallaci ko suna fira ko suna hutawa ko suna gintira su dawo cikin jama'a in ba su bukatar haka su fita daga cikin masallaci mai karatu alhamdulillah yau muna maraicin alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kuma za mu tashi daga suratul qadar ko kuma suratu lailatul qadar zuwa inda Allah ya ba mu iko akramaka Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر wannan sura malamai sun ba ta suna suratul qadr saboda abin da ya zo farkonta na inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan shine mafi yawan cikin littattafan hadisai da littattafan tafsiri amma a tafsirin abubakar al-jassas ahkamul qur'an da tafsirin ibnu atiya sun kira ta suratul lailatul qadr wani ko duk kun ga bai da bambanci abin da ake nufi da alƙadar shine daraja lailatul qadr daren daraja an boko na ce shi power night wato dare mai wani girman daraja da ɗaukaka da albarka wasu kuma sun ce a alƙadar anan yana nufin wato kimanta abu kamar yadda Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin kaga nan fi lailatul qadr ata fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin sitte fiha yufraqu kullu amrin hakimin amrun min indina inna kunna mursalin inna anzalnahu fi lailatul qadr sura ce makkiya bisa kaulin mafi yawan malamai cikin su da Jabir ibn Zaid kuma an ruwaito nan daga Ibn Abbas bisa ga haka suka ce ita ce Sura ta ashirin da biyar wajen sauka, kuma ta sauka bayan Suratu Abasa wa Tawalla, sannan ta sauka kafin Suratu Shams wa Shamsi wa Duhaha. Amma akwai malaman da ke ganin ‘yar Madina ce, kuma akwai alamun haka domin tana magana ne game da raya Lailatul Qadr. To, a Madina aka faranta azumi, za ka sannan ne ake wato ainihin magana Ramadan da kuma Lailatul Qadr a cikin su su kuma suka ce ta sauka ne bayan wailul lil mutaffifin kafin sauka suratul baqara saboda haka ta sauka a Madina da wuri kuma malaman da suka ce ita ce sura ta farko da aka fara saukarwa a Madina ayoyin ta kamar da muke gani guda biyar ne tana cikin gajejjerun sura surorin Makka masu alfarma da daraja ko kuma sura ta farko a Madina kamar da muka yi bayani Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mu muka saukar da shi a dare mai daraja shi wanne alqur'ani amfani da zamiri anan maimakon al-ismul zahir don girmamawa da darajar ta littafin Allah inna anzalnahu mu muka saukar da shi qur'anin nan wanda duk kun san da shi yana cikin tunaninku fi lailatul qadr a daren daraja wa ma adraka mai lailatul qadr me ya sanar da kai kowa ya sanar da kai irin matsayin daren lailatul qadr tambaya ce mai ta jan hankali don a dawo a saurari bayani Allah ce lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr dare ne wanda ya fi alkhairi daga wata dubu shekaru tamanin da uku da ƙari imamu malik a cikin muwadda ya zo da hadisi balag daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an gwada masa ayyukan al'ummomin da suka gabata sai ga suna tsawon rai sosai to sai shi kuma aka bashi lailatul qadr dare guda wanda tsawon rayuwar al'umma ne kenan kamar yadda muka kwatanta mintunanmu da awoyinmu da credit irin wannan da ake sawa idan a ce misali kowace awa tana da minti sittin haka ne ko sannan kowane dare yana da awa goma sha biyu to kaga minti sittin idan ka buga su sau goma sha biyu za ka samu minti ɗari bakwai da ashirin To idan a ce minti ɗari bakwai da ashirin na kowace rana, kowane kana iya cin moriyar falalarsa ka samu lada ɗari, kaga nawa ka samu a dare guda, lada dubu saba'in da biyu. To idan lailatul ƙadar ta zo, sai a ce sau talatin, sannan a ce sau dubu. ka tashi da lada biliyan biyu da miliyan ɗari da sittin dare guda an fahimci bambancin ta haka kuma ba wai wannan ba ne hairun aka ce tafi ma'ana da mutum zai rayu shekara tamanin da shida ka ce sau biyu tun da darare ake magana shekara ɗari da saba'in da biyu yana raya darare babu lailatul qadari a ciki shekara ɗari da saba'in da biyu yana raya darare yana ibada amma babu lailatul qadari a ciki wanda ya raya lailatul qadari ba wai yayi daidai da shi ba khairun ne yafi shi falala to wannan daraja ta farko ta lailatul qadari kenan daraja ta biyu wadda ita ta jawo ta farkon yawan albarkar daren shine tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sassauka suna sassaukowa da yawa war ruh da jagoran mala'iku shine jibril fiha a cikin wannan dare babu wani dare da mala'iku ke yawan saukowa duniya kamar wannan daren shi kuma saukar mala'iku alama ce ta sauka falala Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji zakara yayi cara ku roki Allah daga falansu kuma maza ku yi addu'a domin ya ga mala'ika duk sadda zakara ya cara ya ga mala'ika kaga ai babu sadda zakaru suke cara kaman lokacin alfijir lokacin suhur gadda fudo alfijir to wannan lokaci mala'iku suna saukowa suna canjin aiki da ‘yan uwansu. sai ce idan kun ji shi kuma jaki ya yi kuka kukan jaki yana da suna na doki hannu ne ake ta na jaki ba kuruwa a mun ji wani gwaranci nan baya daga wani bagobiri taura kaura kaurar jaki to mun rayu ƙauye mun na yi hawan jaki amma dai ban san sunan kukansa ba amma dai in ka ce kukansa ana gane ba to mu ce in kun ji kukan jaki ku roƙi Allah tsari daga shaidan domin shi kuma aljanu ne ya gani so ba mawaki ya ga wasu shaidanu ne za ka ku roƙi Allah tsari daga shaidanu to yawan saukar mala'iku a wannan daren shi yasa take da tarin albarka mun shi yasa a waccan sura Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da qur'ani a dare mai albarka nan kuma sai ba shi suna fi lailatul qadr bi izni rabbihim suna sauka da izinin ubangijinsu ubangiji ne yake ba su umarnin su taho min kulli amrin salam wannan daren kubutacce ne daga kowane al'amari wanda ba a so ko kuma bi izinin rabbi min kulli amr suna zuwa da izinin ubangijinsu don su yi al'amura ko waɗanne iri min ɗinnan ko ta zama bayaniya ko ta zama tab'idiyya muradi dai umarni daban-daban Allah ke ba su su sauko da shi wannan dare saboda haka dare lailatul qadr mala'iku sun cika duniya don haka addu'a tana da kadari sallah tana da albarka sadaka tana da tarin lada tilawa tana da daraja da gwabi babu wani aikin da Allah ke so a rannan face sai an ninninka shi salamun hiya wannan daren yana na aminci ne hatta matsala ilfat har zuwa lokacin bulluwar alfijir ta ganin tambaya Allah yi wa ma adraka ma lailatul qadr da ya bada bayani sai kuma ya ƙara da bayanin haddinta inda take karewa shine lailatul qadr tana karewa daidai huduwa alfijir to yaushe take farawa lokacin da rana ta faɗi kaga dai kai ba dan shi'a bane ai da rana ta faɗi kasan dare ya shiga ko da Allah ce sun ma'atin siyama ilal layl yaushe ne musulmi suke buɗe baki da zaran ƙwallon rana ta ɓace annabi sallallahu alaihi wasallam bilal ta shiga dama mana gumba mu sha sai manzo Allah sai bilal ya ce manzo Allah akwai sauran dare yace ta shiga dama mana gumba mu yace ai idza aqbala al-layl min hauna wa adbara an-naharu min hauna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im idan dare ya gabato ta nan, ta ina dare ke gabatowa, ta yamma, rana ta gabata ta nan, ta ina, a'a, dare kan gabato ta gabas, rana ta faɗi ta yamma, ya ce wa gharabati shams in rana ta ɓace, faƙad aftar sa'i, dare ya yi, ‘yan shi ɗaya ba su yadda nan karatu. To don haka dare lailatul qadr yana fara daga faɗuwar rana kiran sallar magriba har zuwa hudu alfijir kiran sallar assalat wannan awoyin nasa to su ne masu ɗauke da wannan daraja hatta matsala ilfajir to wannan sura kamar yadda muka gani tana bayyana mana girman ƙur'anin nan da aka fara saukarwa a surar da muka karanta jiya munasaba waccan sura اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا تفرقكم wannan kuma tana bayyana daren alkur'ani daren da aka saukar da alkur'ani kenan daren da aka saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq haka malamai suna da fassara biyu akwai masu cewa anzalnahu ay bidayatu tanzil kamar yadda alqata qatsani ke cewa bidayatu tanzil fi ramadan mun fara saukar da qur'ani a lailatul qadr idan haka ne kenan annabi sallallahu alaihi wannan tahannus da yake cikin garu hira ya faɗo cikin watan azumi kuma lailatul qadar ta faɗo cikin wannan kuma a rannan baya ya gama raya daren ƙarshen daren sai wannan aya ta ikra ta sauka gare shi malamai suna iyakance wannan da daren sha bakwai ga ramadan to in ko haka ne kenan sha bakwai ga ramadan shine lailatul qadr sha bakwai na ce karka mun gyara da gangan na faɗa haka yake rubuce sha bakwai daren sha bakwai ga ramadan kuma shine daren da aka yi wato garinsa aka yi yakin badar wanda Allah ta'ala ya ce yawmal furqan yawmal taqal jam'an kenan sha bakwai ga Ramadan shi ne daren Lailatul Qadr? A'a, mafi yawan malamai suna akan cewa Lailatul Qadr caccanzawa take, ko shekara da sadda take zuwa. Kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama an umarce shi neme ta, sai raya goma na farkon Ramadan. Daga baya aka ce masa ya ƙara ya raya goma na tsakiyar Ramadan. Daga baya aka nuna masa ita a cikin goma na uku na Ramadan. to kuma sai ya ce mu neme ta a goma na uku goma na ƙarshe to da haka ta tabbata a cikin goma na ƙarshe kuma ruwayoyi sun tabbatar a dararen witiri guda biyar daren ishirin da ɗaya ana radda muka yi azumi na ashirin da daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara su ne daren da ake tsammanin lalatul qadar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu alamomi da idan an gan su lailatul qadr musamman mafi girman su mafi ingancin su a waye gari ran nan rana ta zama fes wani matsala wannan alama sai ta wuce za a gane amma ta salamun hiya ya nuna dare ne mai dauke da natsuwa dare ne wanda zaka ja bambanta da sauran darare ko ba komai bala'iku sun cika duniya a ran nan saboda ka badala takan ragganta fasikanci yakan ƙara ƙaranta dama su shaɗanu a ɗaɗɗaure suke ta kuma mala'iku sun cika duniya kaga dole ta zamo wato dare wadda ta bambanta don haka za ka ji wani ƙarin nishaɗi da ƙarin kuzari da kuma ƙarin himma an so a bayyana ma musulmi ita a wata shekara sai Allah ya faɗa ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana murna ya fito ya faɗa ma mutane fatala hara julani sai tarar da mutum biyu suna faɗa suna faɗa suna dambe suna zagin juna fa unsiya ha rasulullahi sallallahu alaihi sai aka mantar da manzo Allah wanda ya nuna cewa faɗa na cikin abubuwan da ke ɗauke mana rahamar ubangiji ba a sun musulmi suna faɗa da juna a dalilin faɗa an ɗauki lailatul qadr ko kuma fa rufi'at sai ka ɗauke ta daga ran nan radda aka faɗa mashi haka yanzu ko ya faɗa ba tasiri don an ɗauke ta daga ranar sai aka mai da ita a wani dare wanda ba a sani to menene hikimar ɓoye mana wannan dare cewa mu neme shi ashirin da ɗaya ko ashirin don mu ƙara himma Wataƙila da an tsaidan mana shi ce daren ashirin da bakwai ne daga ashirin zuwa ashirin da shida za mu yi ta bacci sai ashirin da bakwai kuma in buga ba mu yi ta huta har ran sallah ibada kowace iri ƙarshenta ya fi farkon ta ƙaimi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo ƙarshen ramadan yakan ƙara shan ɗamara yakan ƙara himma ya ƙara ijtihadi wa shaddal mi'izar zai ɗaura gyautu zai daina kwanciya da iyalinsa zai dawo masallaci ya tare yana ibada don haka ana son musulmi ya yi wannan goma na ƙarshe shiri kuma musamman dararen ya raya su domin cimma wannan falala da Allah ta baraka wa ta'ala ya bayar suratul bayyina بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة wannan kalma ta ƙarshe albayyana da ita aka ba sura suna aka ce mata suratul bayyina amma akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam kira ta surar lam yakun allazina kafar kamar yadda mu ma a makarantun mu na gida ya muke ta lam yakun yaro ya kai lam yakun ta annabi ya kira ta lam yakun allazina kafar akwai ko masu kiranta suratul qayyimah saboda ta aya ta uku fiya kutubun qayyim ita ma an fi zaton sura ce makkiya duk da wasu malamai kamar abdullahi bin zubair da atsab da yasa sun ce a madina ta sa wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ta kira ubay ibn ka'ab yace zo ka zauna cewa rasulullah me za a yi ce zan karanta maka lam yakun lillazina kafaru Allah ne yace in karanta maka ita yace wa sammani ya kira sunana yace sai fashe da kuka saboda murna yanzu ni din nan dan ni din ga na isa Allah ya faɗi sunana yace a karanta min Qur'ani wannan shi zai nuna maka yadda Allah ya kula da sahabban annabinsa ba wai ba su tarbiyya a gabe ba a ɗaiɗai kuma Allah ya bi annabi yana cewa yi wani kaza yi wani kaza yi wani kamar yadda shi kuma ya kira ibnu mas'ud ya ce zo ka karanta min qur'ani aqra wa alayka wa alayka unzil in karanta maka kuma kai ne aka sauka mashi yace inni uridu uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani ba ni ba ina so in ji ya sabbai nake tilawa kaga shi ta ma wata kulawa ce manzo Allah ya zauna ya saurara cikin nutsuwa ya kasa kunne Abdullahi ibn Mas'ud ya karanta masa suratu An-Nisa har sai da ya kai fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid waj'na bika ala ula'i shahida sai manzo Allah ya ce mishi hasbu hasbu ya isa ya isa yace faltafattu fa idza ainahu tazrifat ko da na waiga na gaban zan Allah hawaye da ta kwarara daga idanunsa sallallahu alaihi wasallam so babu wata hanyar da annabi bai bi wajen tarbiyyar jama'arsa su ne sahabbai kuma alhamdulillah sun tarbiyyantu sun tasirantu da qur'ani sun karantar da shi sun aikatar da shi gashi ya zo gare mu cikakke lafiye babu gurɓata walillahi kasancewar ta magana ahlul kitab yana karfafar a ce sura ce madaniya so da a makka ba a tare da ahlul kitab a madina ne ake tare da su malamai sun ce ita ce sura ta ɗari ɗaya da ɗaya a wajen sauka ta sauka bayan suratul talaq kafin suratul hashar kaga duk wannan na karfata madina ce domin suratul talaq a madina aka sauka da can ne aka sauka da hukunce-hukuncen aure da hukunce-hukuncen shika sai ya zama kenan ta zo gabanin gazwatu banin nazir wadda aka yi ta arabiyul awwal shekara ta hudu to wannan sura kamar yadda muka ji farkonta tana magana game da ahlul kitab tana kuma faɗin yadda wato suka yi fatali da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan daman sun san da shi sun san da zuwansa tabaraka ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakina hatta ta'tihim albayyinah wa'inda suka kafirta daga ahlul kitab ahlul kitab sune alyahud wan nasara yahudawa da kirista Qur'ani kullum yakan bambance su da mushrikai tafiya su ba guda ba saboda waɗannan suna da littafi saukakke sun yarda da Allah kaɗaitacce suna da annabin da suke koyi da shi suna da wani tafarki da asalinsa daga Allah ne ko da sun gurɓata shi to ba su ɗaya da waɗanda ke kaura da kai suna bautar shanu suna bautar wuta suna bautar magiro suna bautar aljannu suna bautar mala'iku suna bautar rana duk abin da kake bauta ba Allah ba ba ka ɗaya da mai bautar Allah ko da ko mai bautar Allah na yana shirka shi yasa kaga ahlul kitab su ma suna shirka misali suna hada Allah da da, da annabi Isa ko in ma sun tashi sai su yi trinity su ce Allah uku ne amma duk da haka suna da bambanci da mushrikai tsantsa da haka Allah ke kira su ahlul kitab kuma Allah ya bambanta hukuncin su da wanda ba ahlul kitab ba don haka in ka je ƙauye mai nisa daga birane inda musulunci bai kai ba ka tarar da maguzawa masu bautar duwatsu misali kuma sassaka icce suna bautarsa kaga kyawawar mace kuma kana so ka aure ta ta yi kokari ta musulunta don ba a auren ba maguza haramun ne amma inda kirista ce ka daura mata aure sannan ka zo ka yi jihadin wa'azi sai dai ka yi hattara kar a je neman gyaran gira a rasa ido akwai da yawan da suka auri kirista da suna ai a hankali ma za ta gane bata gane ba su suka lalace abin tausayi ma na sani babban mutum a ƙasar nan babansa fa liman ne amma je auri krista ta zo ta masa wayo a hankali ta kai shi coci aka masa wanka da kashi domin da aka ɗauke ma musulunci aka bashi addinin kirista in wanka ne to wannan ba wankan turare ba ne na kashi ne to abin tausayi shi ne ya zo ya ta taimakon addinin ta taimakon addinin ta sai zo ya faɗi ya mutu malam sai ta dawo ta musulunta ta aure wani yaro talaka suka hau dukiya suna suna nan suna musulunci su lafiya lafiya shi kuma yana jahannama rashin rabo wani shi kuma ya auri kirista don ya yi jihadi ya musuluntar da ita sai ta yi jihadi ta kafirtar da 'ya'yan da ya haifa to duk wanda yake da kirista a gidansa to in bai musuluntar da ita ba to in ba ta sa ba ita ko za ta mai da 'ya'yan shi kafirai to mu matsala addini a gurin mu matsala ce ta aljanna da wuta ba mu yadda kana wani addini ba musulunci ba kuma ce dan aljanna kake babu wannan masu tunanin cewa to ai yana yiwa in an je lahira wannan ko wannan babu inna dina inda Allah shi kadai Allah ya sani duk addinin da kai wanda ba shi ba Allah baya karba shi yasa dai ayar yace wani kuma yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ma asali addinin annabi Isa musulunci ne addinin annabi Musa musulunci ne addinin annabi Ibrahim musulunci ne amma musulunci su ya hada dukkan annabawa saboda haka bayahude ya rasa hanya torar da ya karyata annabi isa kirista ya saki hanya torar da ya karyata annabi muhammad musulmi ne kawai yana tare da musa da isa da dawuda da yaqubu da isma'ilu da ibrahimu da kowane annabi da allah ya la nufarriqu baina ahadin min rusuli da haka duk wanda ya mutu ba musulmi ba mu a aqidar mu ta musulmi dan dan wuta ne to in kana so iyalin kai kokari su zama musulmi amma irin aƙidar ‘yan boko na kowa ka ba shi ‘yanci shi ya ga dama oho masa baka taimake shi ba kuma lahira zai riƙe wuyanka ya ce za ka shiga aljanna ka bar ni shiga wuta bayan kai ka ganni kuma ka bar ni kuma Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara so ni shawara ta ga duk wanda yake sha'awa ya auri Kirista ko dai ta musulunta kafin ya aure ta ko kuma ya fahimci karkatuwa zuwa ga musulunci ta yadda in ya aure ta za ta musulunci amma in ya kuskura ta tara ‘ya'ya da shi watakila ma ya mutu ya bar mata su to an samu matsala nan arkilla mun taɓa samu wannan matsala da daidai tun cikin 80s na wanda shi ma ya mutu ya aure kirista ya mutu ya bar ‘ya'ya wasu ‘yan mata ma sha Allah kyawawa uwarsu ta yi gaba da su duk ta mai da su arna to an samu matsala to kamar da ke faɗa dai ga aya nan ƙarara min ahlil kitabul mushrik suna da bambanci an yadda mu auri matansu an yadda mu ci yankansu sabanin ba ma guje ba ma guje in yaje ya farauta sai kawo baka ce amma kirista duk shirkar da yake da annabi isa in ya yanka dabba zaka ci in ya farauta ta zaka ci shine ta'awa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم su ci abincinku ku ci nasu amma ba ma guje ba ma guje in ta soya kosai ana ce in ta gasa biredi ana ce amma in ta yanka kaza ba a ce ko alama ba a ce amma kirista to shi yasa Allah ya bambance su wani zai ce to ai an ce wani mushrikin ai suna suna shirka suna shirka amma ba mushrikai ne tsantsa ba asalin addinin su tauhidi ne gurbata shi suka yi to kullum musulunci yana kokarin ya bai ya bambanta mana wannan tazarar da ke tsakanin mu da su cha tazarar da ke tsakanin mu da Kirista ba ta kai nisan tazarar da ke tsakanin mu da ba Yahude ba tazarar da ke tsakanin mu da su biyun ba ta kai tazarar da ke tsakanin mu da ta maguzawa ba kuma a cikin su biyun da Yahud da Kirista sai Allah ya bambance su yace waɗannan iyayya suka yi da mu ta ganganci لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود سنة مرتبتها والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى Allah ce sun fi kusa-kusan ƙaunar mu, sai da abin ban mamaki kiristocin Najeriya sukan ɗauki wani tafarki wanda ba wannan da Ƙur'ani ya faɗi. Duk abin da ya shafe mu sai sun nuna jin haushi da ko ba haka ba. yanzu ga azumin nan wasu gwamnatocin jihohi sun lura akwai takurawa da wahala ga 'ya'yan musulmi su yi azumi a makaranta daga cikin manyan manyan hujjojin suka ce ba a samun wadataccen abinci a bodin schools kun bai a sallama 'yan bodin a bar 'yan day da suka yi adjustin kalanda ɗinsu suka ce to shikenan mu dawo da wani hutu na gaba ya dawo cikin azumi don a samu sauƙi su je gida sun yi tafsiri sun yi tarawihi sun samu hutu bayan sallah su zo a ɗora. Kwakwai sai ga kan wai za ta kai jihohin nan guda biyar ƙara. To da aka yi ne, me na ku duk tsarin aikin gwamnatin Najeriya ka so kam an ɗora shi ne akan tafarkin turawa inda kiristoci ne. So ku yake fa barin, ko ba mu damu bai kuka ba. Dama addinin bai ce mai hutu ran Juma'a ba, so ban mace ku ba mu hutun ba. amma an ce mu yi naku mu yi na yahud duk mun yarda mun karba an ce mu yi good friday good friday is good ne gare mu an ce mu yi easter monday an ce mu yi hutun new year wanda ya dinnan babu da alaka da ita kwata kwata ba ta mu bace mu new year din mu muharram ne amma duk dai mun karba amma wai dan hutun da za a ba yara yan makaranta wai suka damu wata zaniya da minista ilimi mai wakiltar mu ta ilimi ke ko mai wakiltar mu ta yi wai ita ma tana ganin ai addinin musulunci bai ce a bada hutu ba wannan ba maganan addini ya ce ko addini bai ce bane magana ce ta musulmi sun buƙaci hutu kuma an ba su haka in ba ki tare da mu ki fito ki faɗi musulmi sun buƙaci hutu a wasu jihohi kuma an ba su in ba mu kike wakilta ba ki fito ki faɗi ki ce tasu kike jama'a ni na ɗauki wannan fa kuskure ne ta yi tsakani da Allah ban san ta ba yanzu haka ma ban san yar wace jiha ba ce amma dai ina kyautata zaton kuskure ne amma mafiya ƴan bokon mu sukan samu irin wannan kuskure wajen ƙoƙarin sai sun gamsar da waɗanda ba za su gamsar da su domin wallahi minista ki sani in dai ba fita musulunci zaki ki koma kirista wallahi babu da kiristocin kiristocin Najeriya za su soki kuma wannan abin da ke girman ki kawai zai zube gare su a shi wata ma san daraja addini na ta mu babu inda muka karanta cewa an ce ga azumi a hutu ko akwai amma in bukata ta kama an yi mana a matsayin mu na musulmi ta me abin damuwa ciki ya koka da yawa ma manyan ya koka musulmi ma a kai wata azumi aka yi su so watan ramadan ba watan kasala ba ne sokoto an ba da hutu mun roka hutu ya kuma mu damu ba amma waɗanda aka ba su hutu don ne wani ba ba haka kawai ya zo mana tsaye wai wai wai an yi laifi za a je kotu to ku je kotun mu gani in akwai dokar da ta ce gwamna bayar ba da hutu lokacin da ya ga ya dace su haka duk abin da ya shafi akwai jihohin da har yanzu ba a daina maganan hijabi ba kuma ka san hijabin wannan dan just to cover fa kai a rufe wayar kawai amma har yanzu su jihohin ma da musulunci ke da ƙarfi amma saboda su wa'anda ba musulmi ba sun yi ƙarfi kuma suna son ko menene su sun nuna adawa da mu sun hana saboda Allah rufe wuya ya taɓa hana yi karatu ta haka duk wani abin da ya shafi musulunci sai kaga abokan zaman mu suna ta damuwa da shi suna ta takura da shi mu wallahi ba haka qur'ani ya gaya mana ko ba mu qur'ani sai mana yayi zalika bi anna minhum qassisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafizu min ad-dami mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin alqur'ani yabanku yake ku kristoci yana ta kun fi son mu kun fi kusa da mu kun fi kusa da gaskiya kuna son gaskiya in kun ji gaskiya za ku yi kuka kuma har yau mun yarda hakan ne don kullum musulunta ake yanzu na shekaran jaba ta zo ta musulunta ba to in ka tattara majalis da azumin nan ko ina za ka su ana musulunta an yi lokacin da sai da kiristocin najeriya suka kai ƙara wai rediyo najeriya kaduna su daina sanya musuluntar da jama'a da shek abakar gumi yake a wurin tafsirinsa saboda da an fara karanta aya ɗaya kafin a shiga ta fito ga wani ya zo ya musulunta to bismillah ashhadu an la ilaha illallah to da bai addinin ka yana fita an koma kafin a kammala wata aya wasu biyu sun taho sai abin yana damun su addinin naku dai busasshe ne baya kama zuciya ya za ka ce min Allah uku ne kuma guda ne abu uku ya zama guda hankali na bai ɗauka ka ce mini Isa ɗan Maryam ne kuma ka ce ɗan Allah ne. Na ce to me ya haɗa Maryam da Allah kuma baka ce matarsa ba ce to ya kai ta haifi masa ta wace hanya. Sannan ka ce Isa ɗan Allah ne, amma kuma ya zo ya mutu don a gafarta mana zunubi. Shi Allah bai iya da mana zunubi sai ya kashe ɗansa, nasa? Wato, contradictions da ke cikin addini naku ne bai sa hankali bai kama shi. zaka duk wanda ya zo ya ga addinin fitira na gaskiya sai ya karba wasu sun je wasu ƙauyuka nan kusa da mu a wasu yankuna da ke nan arewa suka yi ta da'awa suka samu gari guda su kutum na maguzawa sai suka musu na musu na irin ƙauyawan musulmi jahilai sai suka suka koma kirista aka yi ta murna aka ɗauki hotunansu aka shirya buki aka tura Rome, aka aiko da turawa, aka zo da bakudan kuɗi, aka shirya gagarumin buki, aka ce to, shugabansu ya tashi ya jawabi kuma ya faɗi me suke bukata a yi masu. Suna tunanin ko ya ce asibiti, a samar da ruwan famfo, a kawo musu aji na karatu, tashi ya jawabi ya musu godiya ya ce kun kyauta. Duk abin da ake kun yi mana, kun yi mana kaza, kun yi mana kaza. Yanzu abin da ya rage ku biya mana kuɗi mu je makka mu ga annabi muhammadu mu yi ziyara annabi muhammadu sallallahu alaihi karatu ya koma ƙasa fitirar tana nan لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Allah ce kafirai na ahlul kitabi da mushrikai maguzawa ba su kasance masu rubuwa da batansu da kafircinsu ba har sai albayyana sai hujja ta zo musu menene hujja bayyananna wadda ke sa su bar kafirci Allah ce rasulun min Allah manzo wanda zai zo musu daga Allah kuma ya zo da littafi yana karanta musu wanda sun san daga Allah yake yatlu suhufan mutahhara yana karanta takardu masu tsarki fiha kutubun qayyima a cikin wannan takardun akwai wato labarai na gaskiya akwai umarni na adalci akwai shiriya zuwa ga mai kakkiyar hanya shi ne kutubun qayyim littafai masu daraja kaga nan Allah ya kira abinda manzon yake zuwa da shi mutahhara kamar yadda ya kira lahul mahfuz mutahhar yace la yamassuhu kafin wannan wa innahu lakitabun aziz إنه لقرآن كريم ست في كتاب مكنون قرآني نيمي درجة إناك ديبوش في كتاب مكنون daga littafi wanda a ɓoyayye wannan littafin la ya masu illal wutsaru mala'iku kaɗai ke taɓa shi sai su malamai suka ce to tun da can inda aka ɗebo shi mala'iku kaɗai ke taɓa nan ma a duniya kar wanda ya taɓa sai tsarkakakke to mu kenan mumine mu ne tsarkakakke dan mu ne annabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina la yanjus qur'ani ko ce innamal mushrikuna najas mushrikai sune najasa amma mu'mini duk inda yake mai tsarki ne to haka dai wasu malamai suka san sharadi cewa qur'anin kar ka dauka sai kana da tsarki ƙari akan zaman ka musulmi shine ka zan baka da janaba wasu suka ce ƙari akan haka nan ma ka zan kana da alwala in ba haka ba to kai taimama sai suka bai da ɗaukar qur'ani kaman sallah ita ce da ba a yi sai da alwala ba a yi sai da taimaman babu alwala Allah ta'ala ce wa ma tafarraqa allazina utul kitaba wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وأن أكباس للتافي أهل الكتاب جماعة وأن فدرجة نيجريس na ga wani kirista yana kumburin baki yana wai me yasa muke ce musu ahlul kitab daraja ce wanda baya da littafi ai jahili ne ko ku mun ce muku masu littafi wai ma'ana masu ilimi ki kuke ai dala darajar ta ce kowa darajar ta Allah ce to basu rabu ba game da Annabi Muhammad illa bin ba'da ma ja'atuhum bayyina sai bayan da hujjan nan da ake faɗa ta zo musu don haka ya kamata sadda suka ga Annabi sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar da suka san yayansu ya kamata su ji tsoron Allah su bi shi amma sai suka rabu kaɗan daga cikinsu suka musulunta saura kuma suka bijire wama umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din duk a shari'o'in da aka sauka musu ba abinda aka sa su yi illa su bauta ma Allah suna masu tsarkake ma Allah addini ma'ana kar su yi addinin Allah tare da mu babu na bi Allah na bi wane ka bi Allah shi kadai ma'anan tauhidi ke yanzu Allah kadai ke da sultanin doka a kanka shi kadai ne wanda za ka miƙa ma wuya kai masa saranda ka bi buƙatunka gare shi ka dogara gare shi ka ƙaunace shi ka koma gare shi da dukkan al'amuranka ka bauta masa shi kaɗai da duk abin da ake ce mabauta kar ka haɗa shi da kowa shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yadda a gwama shi da Allah wurin bauta shi abin da ɗaya ke so a bauta ma Allah da yadda ya karantar shi kenan al-ittiba قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني كبيني وي إبادة يبدأ النبي يكي ku yi ta yadda ya karanta kar ku ƙara komai kar ku rage komai kar ku canza komai wani ya ce ma imamu malik a masallacin annabi ina so in ɗauki haramar umra daga nan masallacin annabi sai ce ai kilomita uku ne kawai ka je ka isa inda annabi ya ɗauka sai ce to don na ƙara kilomita uku na yi laifi ya ce a ka shiga uku in ka tafi kilomita uku gaban manzon Allah ta inda manzon Allah ya ɗauka ka ɗauka don haka a toshe ƙofar bidi'a ita bidi'a haɗarinta shine ba ta da waiji ba ta da birki za ka iya fara ta da manufa mai kyau amma ba ka san inda za ta kai ba za ka iya fara ta kaɗan sai ta faɗi har ta gurɓata addinin kuma kamar da imamu ahmad ibn hanbal yake cewa duk inda bid'a ta zo sai fa ta danne wata sunna don addinin mu ya cika mana lokaci ya cika mana duk gurbin da ke akwai so da ka zo da bid'a sai wata sunna ta gaya sannan bid'a ta samu wurin zama a gurin ta shi yasa kuka ga waɗanda ke tajdidin addini irin su mujaddidi Usman dan Fodiyo ba abin da suka mai da hankali irin wato a kawar da bid'a a inganta sunna wannan kuma shine abin da malam abin nan Sikko Ahmadu na ɗaya yi a ƙasar Mali cikin almajiran mujaddidi Usman dan Fodiyo zaga duk littafan da suka wallafa Ihya'us Sunna Ikhmadul Bid'ah بيان البدع الشيطانية رد بنا ياسون وانا اللتافن إرشاد أهل التفريط والإفراط إلى سواء الصراط ga sunan suna mai da mutane ga tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane a kansa to ibadatullahi mukhlisina lahu din na nufin tsaye da tauhidi hunafa aka ce karkace ma sauran addinai na shirka ulqimus salata wa yutuz zakka su tsaye da sallah su bada zakka to kaga wani abin da kiristoci ba su yi gara ma yahuda suna sallah irin tasu amma kiristoci duk da akwai irin sallan da muke a babul ba su yin ta suna ganin in sun yi ta kamar sun biyo mu ku tambayi Sheikh Hussein Yusuf Mabera ku tambayi Sheikh Muhammad bin Usman duk abin duk gaba ta sallah da muke akwai ta cikin Bible akwai tsayuwa akwai ruku'i akwai sujuda to kaga sujuda alami ne nawa a duniya yau musulmi to su kuma haka kawai suke yi Shi cross ko kuma gaban kendir to ya ce ku bauta ma kendir kokwanto ya taba kai ne wata chapel of grace a nan arkilla ina da aboki yana nysc da je gurin sai da shiga har ciki in taba shiga coci ba sai ranar an daɗe tun cikin 94-5 haka sai na shiga wala malam na yi mamaki ranar nan ne na gane abinda Malam Bakar Gumi ke cewa cewa da muke babu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce kuskure ne malam na ga bauta da gaskiya na ga namiji ya kafa kanke da yana ta kuka yana ta addu'a wannan da gaskiya yake bauta amma ba Allah yake bauta kuma haka ba sai ce a'a ai la da bi haqqin ai da cancanta ake ne babu wanda ake bauta bisa ya cancanta in ba Allah amma bauta da gaskiya kan kiristoci ba suna yi lokacin na NYSC akwai akwai makwaucina da ke hana mu bacci yana faya faya gaba ɗaya baka bacci in kana makwautaka da shi ba abin da ke cikin dare wanda ibada suna da ban tausayi shi Allah ya kira su wala dallin ad-dallin suna son addinin suna son Allah amma sun bace ba su gane yadda ya kamata mutane saboda ba su shiru zuwa ga tauhidi ba sun haɗa Allah da wani Allah. Allah ka shiryar da mu. To, an ce su yi, sallah an ce su yi zakka. Kiristoci suna zakka jama'a yanzu? Ita ma akwai ta cikin Bible. Allah ce wa zalika dinul qayyima. Wannan abubuwa guda uku shine tsayayyen addini wanda Allah ya umarni da shi, dinul qayyima. Tsayayyen addini na gaskiya miƙaƙƙe wanda baya da karkata. duk wanda ba shi ba to wuta zai kai ka waɗanne abubuwa ne guda uku li abudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutuz daka duk addinin da ba tauhidi ba bata ne duk addinin da babu sallah cikin sa halaka ne duk addinin da babu zakka a cikin sa ba addinin gaskiya ne so in kaga musulmi baya sallah kwanan ina yawan samun koke daga mata da ke ta mazan su ba su sallah abin ban tausayi har cikin azumin nan ga watan azumi amma shi ko sallah baya yi to babu addini da babu sallah kuma duk wanda ya mutu baya sallah ba musulmi bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da ke tsakaninmu da kafirai bai sallah ta haka ana naɗa sarkin musulmi umar sakula ta farko da ya ce a kai ta duk garuruwa a matsayin ita ce decree number one na sabuwar gwamnatin umar ɗan haɗabi shine inna ahamma umurikum indi as-sala sallah ta fi komai muhimmanci a gure nan Baka duk abin da ake lokacin sallah a aji a tafi zuwa sallah. Wannan ita ce gwamnatin musulunci. Shi yasa da aka tsaye da shari'a a jihohin nan namu sai muka yi tsaye a sanya kalandar lokacin sallah ma'aikatu za ga an koma ga sallah sosai. Sai ka kwamishina ma in yana ɗan da karatu shine liman. Ko fama ne suka tare ko wani daga cikin daraktoci masallaci ana raya shi saboda mai saboda yanzu akwai sakulaca a aji aiki a tafi a yi sallah. to haka ake so shugabanni su ba sallah muhimmanci allazina in makkannahum fil ardi abu na farko ce aqamus sala nabi wa atu zakka na uku wa'azi wa amru bil ma'ruf wa nahawu anil munkar shine hisba to duk gwamnatin da bata ba wadanda abuwa uku muhimmanci sallah da zakka da hisba to wannan ba gwamnatin musulunci bace إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بامو تشكين سكاو نامو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية نعم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ka samu cikin ذلك لمن خشي ربه
innal ladhina kafaru min ahli alkitab hakika waɗanda suka kafirta daga ahlul kitab kaga a shakon da suka musulunta kenan su abdullahi ibn salam ba su da yawa to don haka in Allah zai yi maganar su sai ya ce innal ladhina kafaru min ahli alkitab wanda suka kafirta min ahli alkitab wal mushrikin to su ma mushrikai da akwai wanda suka musulunta ai wasu kuma suka ce amin anan bayaniya ce ai inna ahlal kitabi wal mushrikina wa hum kuffar والبيان أنهم كفار كافرا أن أهل الكتاب المشركين التي في نار جهنم خالدين فيها سنة شكين وتجهنم سنة ما ستبتا أتكنت لا تبتا وانا آية دا حديثي تيزو أبو خاري دا وسوسيني مسا كوني كوني ba zai yi kace duk wanda a Kirista dole ne ya shiga wuta kuma ya tabbata a ciki ba waye san zukatan su waye ai rahamar Allah yawa gare ta yanzu Qur'ani ne kace shi ma yana da rauni shi ma wannan bai inganta ba kuma Allah ce ula'ika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin talikai duk abin da Allah ya halitta ba mafi sharri kamar wanda ya kafirce daga ahlul kitabi ko mushrikai innal ladina amanu wa amilus salihati ula'ika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka hada da aikin kwarai wannan su ne mafi alkhairin talikai kaga anan alhaddul fasil bainal mu'mini wal kafir Allah da kansa ya bayyana mana zaren da ke tsakanin musulunci da kafirci. Kafirai gaba ɗaya Allah musu kuɗin goro ya ce sharrul bariya. Musulmi gaba ɗaya Allah ya ce musu khairul bariya. Saboda haka duk wanda ya ce mu ba mu da bambanci addini ba ka dai da addini. Amma wallahi Kirista ya san yana da bambanci da musulmi, musulmi ma san muna da bambanci da Kirista. Kuma khairiyya tana ga wanda ya bi Allah. Khairiyya tana ga wanda ya bi manzon Allah. amma bayyuwa kana zagin Allah kana ce masa yana da ɗa kana zagin manzo Allah kana ce masa makaryaci sannan wai a ce da kai da musulmi duk ɗaya kuke sai dai ga wanda baya da addini to ƴan boko bunan suke da rauni karatu su bai kawo alamtar ba bai kawo lam yakum har yanzu bai kawo lam yakum ba malam shi yasa kaga Yahuda sun yi tsaye sai a yi gyaran syllabus na karatu har ƙasar Saudiya fa sun fi wai a gyara syllabus to a cire wannan ayoyin ta rayuwa allar mobi za su banta da su ana ya goge su daga masahib masu tafsirin azumi in sun zo suna tsallake su ana fasa yin wannan bayanin da nake yi babu so malam kawai ka yadda da wala'a ta musulunci musulmi dan wanka kuma wallahi ku gane in ka ji ana faɗin ai Najeriya ƙasa ce wadda ba ta da addini wallahi mara addinin ke faɗin haka musulmin kware wallahi bai faɗin haka kuma kirista wallahi bai faɗin haka yanzu don Allah duk inda kirista suke a zaɓen 2023 mai suka yi duk kulewa suka yi suka zaɓi lebo ɗan takarar lebo nagartacce ne mutumin kirki ne wani abin ƙwarai ne wani tarihi gare a Najeriya wanda za a zaɓe shi don shi kawai don dai shi kirista ne kuma as opposed to musulmi musamman kuma musulmi sun zama biyu sama da ƙasa amma sai ka ji wani saboda son zuciyarsa kun kawo addini kun samu a siyasa kai mu addinin mu akwai na akwai shi addinin mu wallahi akwai shi a masallaci akwai shi a ofis akwai shi a kasuwa akwai shi a siyasa akwai shi a tattalin arziki komai mu rayuwar mu gaba ɗaya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ni inna salati sallata ta Allah ce wa nusuki yankana ma na Allah ne wa mahyaya rayuwata gaba ɗaya ta Allah ce wa mamati mutuwan ma in zan mutu duka lillahi rabbil alamin la sharika lahu ban hada kowa da Allah gaban nan saboda haka wala'a ita ce musulmi duk inda ke dan wanka ne ana siyasa ko ba siyasa kahiri duk inda yake gehe yake kuma hum sharrul bariya duk wani kwani kwani wala bai da amfani hum sharrul bariya inji Allah su kuma su imani hum khairul bariya Allah ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin sakamakon su a gurin ubangijin su shine gidajen aljanna jannatu adn gidajen zama inda ba a fita in an tafi an tafi an mallaka kenan gidanka na duniya allocation ne na time yanzu ka gama gina gida ka kare ka sa duk abin da ake bukata na kalkali na ado na jin daɗi ka sa in bata babu ɗauke wuta ka sa duk ni'imar duniya a ciki to nawa ya rage maka na shekaru zuwa kabari daga nan ya zan ba naka ba kuma wallahi har a naɗe ƙasa baka dawo masa kaga ke tambarare ne to wallahi gidajen mu na haya ne jama'a haya ce muke yi duration din mu shine lokacin da muke rayi in yau ka gama gida gama gina gida yanzu mi sunan arnin nan mai access bank ai satin da ya bikin bude sabon gidansa satin ya je ƙasa waje accident ko wanda aka no sarakuna suna ta kuka da hawaye ya gama bude gidansa da sati guda ya tayi lahira gidan yana hannun wayo zai dawo masa saboda ba gidan dawama bane to jannati adnin gidajen aljanna in mun shiga ba fi tajri min tahtiha al-anharu gida binnan koramu suna gudana a karkashin su khalidina fiha abadan suna matabbata a cikin su har abada ba su fita ba a fitar da su kuma abin da ya fi wannan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu sun yarda da Allah zaka babu sadda Allah zai kawo musu da ni'ima zalika liman khashiya rabba wannan sakamako ne wanda ya ji tsoro magidansa Allah ka ba mu ikon tsoro Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira Allah ka dauke mana wahalhalun da suke yawo a cikin mu duk wanda yake da wata wahala ta ciwo ko cuta ko matsala ko cire Allah ka yaye mana baki daya Allah duk tarsa shi mukasun bukatun mu Allah muna tawassuli da karatun nan da muke Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwa ko wace iri mun ce a ci gaba da rubuta account din mu na Ahlul Bait and Sahaba kuna rubuta Malam Habib na ga alama ashe Sokoto 9 mobile ta daina aiki shekaran je ina shiga Abuja daga airport zuwa masauki na samu alat ya kai ɗari da hamsin na kuɗaɗen ku da kuke saban ba mu sani ba don babu alat a nan, yanzu mun da babu alat.